ورحمة الله تعالى وبركاته يوم الأربعاء شابقي بوتر رمضان شكرة الهدى للهدى أربعين دبير هجر منزع الله صلى الله عليه وسلم wanda ya yi daidai da 27 ga watan march 2024 miladiya muna cikin suratul anfal aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi aya ta goma sha biyu wanda zai ja mana ayar ƙur'ani shi ne sai yi abdullahi ibn maulana sheikh muhammad kabir radiyallahu ta'ala wanda zai yi mana fassara maulana sheikh muhammad kabir radiyallahu ta'ala أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة عني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار ناديه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرؤب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان آه الله سبحانه وتعالى أجيا منجي بياني أكن آه بدر الكبرى يكن بدر wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mala'iku to bayan an samu natsuwa cikin wannan yaƙi da ya mazala sun sallam Allah ya mai bisharori da dama cikin wannan yaƙi Allah ya ce izai bishi kuma na'asa amanatan amanatan min wa yana zila alaikum min as-sama'i ma'an li yudhhirukum bi wa yudhiba ankum rijsa ash-shaytan wa yarji'a ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam Allah ya ce tuna ya rasulullah lokacin da a wannan yaƙi gyangyaɗi ya riƙa zoma wasu daga cikinku saboda aminci amanatan don aminci minhu daga Allah ta'ala saboda aminci a je fagen yaƙi ana ana bacci a fagen yaƙi aminci ya kai aminci wa ina zula alaikum min as-sama'i ma'an sannan Allah na sauka muku da ruwa daga sama ya dajira kun bi saboda ya tsarkake ku da wannan ruwa tsarkakewa daga wasawafin shaidan domin shaidan ya zo da musu wasawafi cewa ku kuna rairayi abokan gabanku suna bisa haƙo kaga ba dama ku yi alkarri wani alfar ba dama ku yi ɗauki ko ba dama ku gudu saboda ya shi ne sau sai Allah ya saukar da ruwa nan take sau sai aka sauyi da wannan wasawafi ne shaidan sai ya ɗai ya ku don Allah tsarkake ku akan wasawafin shaidan sai wuri ya karfi su kuma can makiya da suke bisa tudu sai suka rika samun wato ainihin tabo da sanki an gane sai ya zama su ke matsala su kuma waɗannan ba matsala inda suke wani zama an kowa rajistar shaidan Allah ya haka dan ya tafi da duk wani datti na shaidan wani wasawaci a gare ku wani yarji da ala kulubikum don Allah ya daure zukatanku akan yaqini da hakuri wa yashabbatu bihi al-aqdam kuma Allah ya haka don ya tabbatar da dugadugan na'am to shine nan aya ta gaba Allah ya ce iz yuhi rabbuka ila al mala'ika tuna lokacin da ubangijin kai wahayi zuwa ga mala'iku alladina amadda bihim al muslimin wanda suka dadi musulmai Allah subhanahu wataala ce anni ma'akum ni ina tare da ku bil auni wan nasri da taimako na da gudunmuwa na don haka fasaddatu alladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani bil i'anati wa tafsir kai musu taimako da kuma bishara sa'ulki Allah ya ce ka sani zan jefa arruba razani fi qulubil ladina kafaru a cikin zukatan waɗanda suka yi kafirci fadribu fawqa al'anaq ku tara birbishin wato wuyayensu an gane wadribu minhu kulla banan ku sare musu kowane wato yan farauta yatsu a tsarafu ne da gefen yatsu haka za allamahum Allah tabaraka wa ta'ala kaifiyatul qital haka Allah ya nuna musu kaifiyan yaki wanda aka sare shi a wuya ai mutuwa zai wanda aka sare shi a hannu ko bai iya yaki an gama ne to da haka Allah ya ce a sari wuya a sari hannuwa a tari waya a tari hannuwa fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhu kull banan wannan hikima ne na yaki Allah ke koya musu imma an yadribu riqabal kuffari ko dai su su sari wuyan kafirai min kada man kada ra'asan ko man kudi'a ra'asuhu wanda aka yanke kansa ya mutu zai mutu aw yadribu minhu kull banan ko wanda aka aka sari dan yatsunsa ba zai iya yaki ba kuma man saka da asabi'uhu asabi'uhu wanda in ya tsuru suka fadi illan yabu in ma bai mutu ba lamu kafi ba zai kara wani yakin ba kuma zalika al'azab wannan azaba alwaqi bi wa ta uku gare su bi annahu shaqqullaha saboda sun saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah wa man shaqqillaha wanda dukkan ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne gare shi ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذهبا فلا تولوه الأدبار ومن يولهم يومئذ دوره إلا متهربا لقتال أو متعينا إلى فئة أو متعينا إلى فئة فقد باء بجلب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم ذلك بأنه شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وعلى الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضعفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهيدا لقتال أو مت... إلا متحرفا لقتال أو متهيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آه Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yake zaliku kananku wannan azaba fazuquhu Allah yake ku dandane ta ya ku kafirai wa anna lil kafirin azaban nar lallai kafirai suna da wata irin azaba ta wuta ko wata irin azaba ta wuta ta tabbata ga kafirai ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani Allah ce idza laqitumul ladina kafaru idan ko hadu da wanda suka kafirci zahaban suna matsa tsauri daya ai mushami'in suna hada wuri daya ka annahu li kasratin yadhabun kai ka ce sun sun matsa saboda yawan su to fala tuwalluhum adabara kar ku juya musu baya kar ku gudu in ko hadu da kafirai a hade kar ku gudu da dai al-firar min az-zahab min al-kaba'ir gudu daga fagen fama to yana daga kaba'ira babban laifi ne a wajen Allah a je yakin musulunci mutum ya gudu wannan babban laifi ne a wajen Allah shi yasa Allah yake fala tu walluhum al adbara kar ku juya musu baya kar ku gudu wa man yawallihim yawma idin dubra to duk wanda ya juya baya a wannan lokaci yawma liqa'ihim idan da haduwa da kafirai mutum ya gudu shi Allah ka istisna'i yace illa mutaharrifan liqitali shi wanda ya juya don ya sake sabon shiri kasan ana wato akwai tako na yaki in aka yi gaba da gaba to wani zai ja baya to ja bayan nan za a ƙara wato shiri ne a ƙara ɗagawa to irin wannan shi ne mutu harifan wanda ya karkace likitalin domin ƙara sabon shirin yaki wannan ba bai da laifi a wajen Allah don ba gudu ya dan tsoro ba dan yuri himan sirra wato ya nuna musu kamar zai gudu ne amma makida ne na yaki wa huwa yuridul karra yana ne zai ƙara wani ɗauki ne saboda makida na yaƙi aw mutahayyizan ko kuma wanda ya haɗu ya tattaro waje ya atin daga can sai dawo cikin jama'ansa saboda ya sake shiri shi ma wannan wato shi ma shi ma dubara ne na yaƙi ba gudu bane ba tsoro bane dubara ne na yaƙi ya koma ila fiyatin zuwa ga jama'ansa musulmai yakan jidu biha da yana neman ya sake sabon shiri kuma to in ba waɗannan biyun ba Allah ce duk wanda ya je yaƙi ya gudu in ba mutaharrifan ba aw mutahayyizan ba to faqad ba ajadala bi min Allah wanda ya komo da azaba da fushi na Allah wa ma'awahu jahannam kuma kuma sautar jahannama wa bisal masiru makoma ta yibuni wa hada mahsusun bima idza lam yazid al kufara ala dhu wannan ya wato gudun idan kafirai ba su karu akan ninki ba amma in sun ninka musulmai to ba laifi a gudu amma in ba in ba in ba su ƙara akan rinki ba ake magana man farra an alis da kai ne fa kada farra duk wanda ya gudu ga mutum biyu wannan sunan shi ya gudu amma man farra an salatatin fa la yu'addu farra wanda ya guje mutum uku ba shi mai gudu eh shi kadai ne da mutum uku sai ya gudu wannan bai laifi amma mutum daya kai da kai mutum biyu kai ga kada shi ta gudu in dai ba nunkawa akai ba dan sun nunka ku daya wato kana ɗaya sun kai su biyu ko kuna goma su ashirin ko kuna su ɗari ko kuna ku ɗari su ɗari biyu ko kuna ku dubu su dubu biyu ba da ma ka gudu ba da ma gudu amma kuna kuna dubu ɗaya sun kai dubu uku ba da ka gudu wannan ba in ka gudu ba ka da gaji a wajen Allah yawwa falan taqtuluhum ku sani fa ba ku da kuke yakin su wannan kakkashe su da ake ba ku bane fa walakin Allah qatalahum Allah ne da kansa ke kashe su eh kuma ba ku ba ku da ne ba ku bane yayi ba ku bane sababin nuzul hadhihi al-aya lamma qutila al-kuffar fi waqati badr lokacin da aka kashe kafirai a tan ranar yakin badar sara al-muslimina muslimuna yaftahiruna kulluhum sai musulmai suna alfahari wasu daga ciki suna cewa ana qataltu fulana wa ana qataltu fulana ni ne fa da kashe wani ni da kashe wani shabab samari min al-ansar daga cikin wato mutanen Madina suna ji suna alfahari an gane wata la aba jahale sun kashe Abu Jahal wahidin wa qafa amamahu daya ya tsaya gaban Abu Jahal haka Abu Jahal wada anahu ya soke shi birumhihi da mashi ya yi abu kokorinsa shi kuma dayan sai tsaya kuma shi ma birmihi waɗanda ya soke shi birmihi da maki fi da kabati a wuya sai ya soke shi nan ɗaya a wuya bakila kuma ya kulu dukkan suna sha ina huwa tsari sai wanda ce ni ne na kashe abu jahal wanda ce ni ne na kashe Allah ce duk huda falan taɓa tuluhu ba ku ba ne ba ku ko kashe su ba ku yi haƙuri bi madarin bi kowane walakin Allah a talahun Allah shi ne ya kashe kafirai da nasarar hidiyakun da taimakon shi da ya gare ku sai a koma halara muhammadiya kuma sai Allah ya ce to kai ma ya rasula wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama ne muhammadu ke ya ce jiba da kake ba kai bane eh ba kai bane ke Allah ke yi eh annabi kadai ke da wannan matsayin a wajen Allah shi ke abu amana ce ba kai bane ni ne nake yi wani wani da ka yi ce inna lazina yubayu laka inna ma masu haɗa hannu da kai haka ba kai bane ba hannun ka bane suna haɗawa da hannun Allah ne sai Allah ya ce yatul lahi fauqa hannun Allah ne saman nasu ba naka bane Allah ce ba naka bane hannun Allah ne saman nasu to annabi shi kadai ke da wannan shi kadai ke da irin wannan ijaza din ko lamana din daga Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci yakan nuna matsayin manzon Allah zaka ji wata aya na cewa atiqullah wa atiqur rasula ku ji Allah ku ji manzon Allah wani wuri sai ya rage maka sai ce atiqullah war rasula war rasula wa wala ne kawai ku ji Allah da annabi wani wuri ma sai ta duk huta man yutiqir rasula faqad ada Allah dole ne manzon Allah ya ji Allah saboda ka shi manzo ana nuna ma dai kawai ka samu annabi ka samu Allah eh da ka samu manzon Allah kar ka damu ka samu Allah to shi ne Allah yake wa ma ramaita ya Muhammadu lokacin da kake jifan ayyukan qaum idan sanin mutane idan ramaita lokacin da kake jifa bil haqa da duwatsun nan li'anna li'anna kafan min al haqa domin jam'i daya kafi daya na duwatsu tamla'u uyunan jeshin kasir zai da mutu bashar a duba gani mana ya ka san nan ba hannun mu zuwa na bane ko hannun Allah ne tafi ɗaya ne to haka da kika zuwa ko sai ya jefa sama da mutum dubu sai su faɗi tafi da ɗaya haka za a jefa in ya jefa sai da sama da mutum dubu sun faɗi da Allah ya ce ya ce shi ne ke imamu mutum ne ya ce malhaka inda hu wa mal ilqa'u ba ma jifa wajen ta ba wato ba ma duwa wajen annabi ba ma jefa ba Allah ya ce ba shi bane shi ke ba shi kenan ba to manzo Allah shi kadai ke da wannan matsayi walakin Allah rama isa da zalika ilayhi da sadar da wannan izuwa gare shi fa ala zalika yayi haka ne ya qahrul kafir don Allah ya rinjayi kafirai ya nuna qahariya akan su na'am وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا kuma Allah ya haka ne don ya jarabci muminai jarabta mai kyau inna Allah sami'un Allah mai ji ne li aqwalihim ga zantuttukan su alimun Allah masani ne bi a hawalihim da halayen su na falqatala min almuslimina Allah ya kore kisa daga musulmai wa ma nafarran min annabi amma bai kore wato ainihin jifa an gane ga manzon Allah ba an gane tafaham malam shau yake ka fahimta ka gane alfarq bain al-muqamain wato bambanci tsakanin matsayi guda biyu kan Allah ce falan taqsuluhum kaga na fa qatala tamaman Allah ya kore kisan baki ɗaya ce ba ku kuka kashe su ba ma fa'alu shay'an ba ku komai ba walakin Allah qatalahum amma da yazo hadara muhammadiya fa wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ma ramaita amma bai kore duka ba bai ce wa ma ramaita wala ki da larama ba sai ce wa ma ramaita iz ramaita na fata gane misali ko wa ma ramaita iz ramaita an gane amma can sai ce falam taqtuluhu bai ce iz akanturuhum ba a falam taqtuluhu kawai ba ku kace ba walakin Allah qatalahum amma da wa ma ramaita sai ce iz ramaita allura da kyau dan muna harara muhammadiya ne a sun shi shi shan komai na annabi shi ya fitar da shi kamar ya fitar da shi karara a gane wani annabi to shan ne yake wa ma ramaita iz ramaita yace walakin Allah harama Allah ne ke yi isa da zali an gane to sai ya fitar da wannan asbata lahu ramya ya tabbatar da jifahu a wajen annabi amma sai ta a ba kai ke yi bane ne وبين له أن الرامي ليس هو yace shi mai mai jifan nan ba shi wato ba shi bane walakin huwa Allah an gane wa ma rabbi zara mai walakin Allah huwa akwatar ranya annabi sallallahu alaihi wasallam baha ya tabbatar da jifan a wajen annabi kuma ya kore eh tun da yace izra mai ka lokacin da kake yi ba kai bane ni ne so kaga ya tabbatar da yana yi amma ce ba shi bane shine wa ambal muslimuna amma musulmai ba a tabbatar da suna yin ba tun da cewa falam taqtuluhum kaga lam yakul an gane bai ce falam taqtuluhum in qataltumuhum ba bal falam taqtuluhum kawai yake ba ku ko kace su ba a'a nahnu fa anna shay'an ma fa anna shay'an mu ba bai kome ba wannabi ko fa'ala ma wala ko yayi walakin fa'ala billah idan aikin da yayi yayi da Allah Allah ne yayi Allah ya ce shi ne yayi annabi da matsayin kyau da Allah. Zalikumul ila, zalikumul ibla, wannan jarabawa wato na gaskiya ne dan ku gane wa anna ma muwahhidu Allah yana mai raunanar da kaidar kafirina tanaji ko makirci na kafirai Allah yana raunana makirci na kafirai na'am
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعودوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو خسرت وأن الله مع إن المؤمنين تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين آه الله سبحانه وتعالى يقول إن تستفتحوا idan kun nemi wato hukunci tsakaninku da muminai ya kuka kafirai an gane ta ɗalibu alfat kuka nemi wani hukunci alƙala har su ƙala abu jahal lokacin da abu jahal ya ce allahumma ayyina kana asdaqur lirrahimi wa atana bima lam na'lam fahinhu alqadata ay ahlikuhu eh wannan addu'a ne abu jahal ya ce allah da mu da muhammadu duk wanda ke yanke zumunci wajen mu tsakanin mu da shi mai yanke zumunci tsakanin mu wa atana bimalam na arab bimalam na arifu ya zo mana da abin da bamu sani ba to Allah ka halakar da shi gobe Allah ka halakar da shi tsakanin mu in mu ne in shi ne Allah ka halakar da shi in mu ne masu yanke zumunci in Muhammadu ne mai yanke zumunci in mu ne masu zuwa da da abin da bamu sani ba ko shi ya zo mana da abin da mu sani ba Allah ka halakar da shi duk wanda ya zo da yi wani Allah ka halakar da shi tsakanin mu da mu da shi ba da ke nan ba kana haza du'a wa guda farko da ba lahu du'a sai ko Allah ya shafe shi sai sa Allah ya ce in kunna wani hukunci ne tsakanin ku da musulmai fa kada da ku rufat hukuncin ya zo idan ku rufat hukuncin ya zo alqala alladhi qalabtu wanda kuka nema ha huwa gayanan wa huwa abu jahali wa man qutila ba'u da wanda aka ce tare da shi zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam mu'min sai gashi an je gobe gashi ba a kashe manzon Allah ba ba a kashe muminai ba amma an kashe Abu Jahal da tawazarsa to kaga an gane mai tsariya ce ko sai ake Allah ka da kada mai yake zumunci to an gane waye da yake zumunci to an gane wai dan tahu amma Allah yake idan ka kun hadu daga barin kafirci da neman yakin annabi to fa huwa khairul lakum wannan ya fi alheri gare ku wa in ta'udu idan kun koma kuma wajen yakin annabi fa mu ma da za mu ci gaba mu koma mu ci gaba da taimakon annabi in kun ƙara komowa da yaƙi Allah ya ce muna nan mu ma da kun za mu sake dawa da da kwamandojin mu za mu sake taimaka mai walan tubri an kun fi'atukum shay'a yawan ku jama'an ku duk da yawan nan naku ku sama da dubu amma mu ga Allah wajen mutum ɗari uku da sha ya zo da su to Allah ya ce yawan ku jama'an ku ba sa wadatar da ku da kamai walau kafara ko da sun yawa وأن الله مع المؤمنين الله yana tare da mu'minai bil auni wal nasr eh kaje Allah ya ce Allah yana tare da mu'minai to wannan madiya din wanda Allah ke tare da shi akwai wanda yake ke rijaye shi babu na'am ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم ولا تسمعون تكونوا ولا تقولوا كالذين قالوا سمينا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا أديروا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون آه الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة إيماني أديروا الله وبي الله ورسوله وكذا كمان بيان لنا wani wuri ka dace أديروا الله وأديروا رسوله ku bi Allah ku bi annabi wani wuri kawai kawo wani adabi irin yadda ya kawo nan adi'u Allah wa rasulahu wani wuri ma ya ce man yati'ir rasul faqad ada Allah ana so dai a nuna ma muhimmancin annabi wala tawallau an kar ku bijire ku juya baya ku kauda kai daga barin bin annabi bi muhalafati amrihi da saba mu umurnin annabi wa antum tasma'una alhali kuna sauraron qur'ani kullum ana gaya muku ayoyi suna ta sauka wani mawa'id da wa'azozi ana taimaku shine wa antum tasma'una kuna saurare to kar ku saba ma annabi wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku zama ka wannan suke cewa sami'ina wa asaina sami'ina wa asaina mun ji mun saba mutanen da Musa kenan to kar ku zama irin su wahum la yasma'un alhaqi sun ce sami'ina amma wahum la yasma'un ƙarya suke yi ba su ji din ba saba a da burin ji na lura wacce amin da karɓar wa'azi wa humul munafiquna sune munafiqai أو المشركون فوقهم مشركين الله يكيه إن شر الدواب إن شر الدواب عند الله السم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مؤمنون نعم إن شر الدواب عند الله السم البقم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون آه الله سبحانه وتعالى ان شر الدواب لن ما في شر الدبا عند الله او جل الله الصم wanda suke kura ma an sama ila haƙƙi daga barin jin gaskiya wanda ya kurumce baya jin gaskiya wato sama a tadabbur ji na lura da karɓa da kunnansa albukmu suka zama bebaye an yi nuka bihi daga barin anan da suke bihi daga barin huruci da Qur'an da gaskiya ba sa huruci sun zan bebaye allazina la yaqilun wanda ba sa da hankali laysa indahum aqlun babu hankali tare da su walau alima Allahu fihim khaira da Allah ya an gane wato alima Allahu fihim khaira da Allah ya san da alhairi a cikin su salahan bisa ma alhaqi da Allah ya nufe su da alhairi da sauraron gaskiya la asma'ahum Allah ya ga dama kenan da ya jiyar da su sama'a tafahum kenan ولو أسمعهم دا كما الله يجيد سفر لن ينكي وقد علم الله خير فيهم يا سنبا ستارد الخير لتولوا دا سنجو يبا يكون وهم مؤرد سنة في جريبا فكل شيء إنكاري دا النباوة الله da bayan Allah duka shi ke kawo Allah ya lalata mutum haka dama Allah yake man adani waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yake gaba da masoyina ina sanar da shi da ni da shi zamu yaki masoyin Allah annabin Allah waliyin Allah mutumin kirki ka tsora tsana da ki a kansa to kana yi da Allah ne to shi ko faɗa da Allah zai zai lalata ma zaibobin ka duka duk zaiban da ka mallaka a jikinka zai lalata zaiba na kunne da zaiba na ido da zaiba na zuciya da zaiba na baki ma'ana ga idanu amma ba ka ganin gaskiya ga kunne bai jin gaskiya ga baki bai iya faɗin gaskiya sannan ga zuciya ba ta fahimtar gaskiya shine summun bukumun umuyun fahum la yarjun fahum la yaqilun fahum la yatakallamun duk wato Allah ya lalata duka abubuwan to haka faɗa da Allah yake sai lalata gomai sai ga gaskiya kamar ka shafa haka kana iya jin ta haka amma da mutum ya zo don an lalata zai gobe sai ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne da gaskiya guru-guru sai ce ƙarya ne Allah shi kiyaye faɗa da Allah ba kyau. shi ne shehu ya ce an ƙabuli ina da waje hudan su ƙi karɓa saboda taurin kai da inkari a kabara ta baraka wa ta'ala an da hulau alima fihim khairan Allah ba da labarai ce da ya san an gane wato alhairi a cikinsu la asma'ahum da ya jiyar da su ɗin kuma walau asma'ahum da ya jiyar da su lan tafa'u walakin lamma nabi alaihi khairan yayin da ya gane cewa babu alhairi tare da su ai lam yakun fi muhairan asalan babu alhairi tare da su asali mana ahum min sama sai ya hana wato su saurara eh ya hana su ji wala kan ila fatu amma da sun saurari alqur'ani da su rabbanta ai sai yaqulu ne yawan kiyama idan zaka suna faɗi ranar kiyama sai law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi asabu sai wallahi da mun kasance muna ji muna fahimtar abubuwa muna gane abubuwa da ba mu zama ‘yan wuta ba. Lau alima Allah fi muhairan, ai ablagu min an gane lau kana fi muhairan. Da Allah ce lau alima fi muhairan, ya ji a ce lau kana fi muhairan. Li anna shay'an lam ya'lamuhu Allah la wujuda lahu dan duk abin da Allah bai san shi ba wannan abin ba samu ne bane. Akabara tabaraka wa ta'ala annahu ma alima fi muhairan. Allah ya bada labari cewa bai san suna tare da wani alhaji ba. فلهذا ما أصبحهم القرآن don haka bai ce da su qur'ani ba walan ma lam yakun fihim khairan lam an gane law sami'u alquran yayin suka kasance babu alhairi tare da su to ko da sun ji alqur'ani din la a'radu an za su bijire su kauda kai la yaqbalu ba za su karba ba ya yarda amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تجيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يهويكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة إيه واعلموا أن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku masu imani istajibu lillah ku ansa kiran Allah walin rasuli da kiran manzon Allah bi da'a ku zo ku bi annabi idza da'aku to kaga wani wani wani wata wata wata daraja ta manzon Allah kuma anan har yanzu ai ladiri guda biyu ne ko ba guda biyu bane istajibu lillahi walin rasuli to a ka'ida na malaman larabci ya kamata ya zama idza da'aku sai dai iza da alaku a ƙwarai ku ai su biyu ne ai eh istajibu lillahi wa lirrasul to zai zama iza da aya kum ba iza da a kum ba to amma Allah sai mai da abun daya eh da kiran Allah da na annabi to na annabi kawai sai ce iza da a kum in shi annabin ya kira ku in shi ya kira ku istajibu lillahi wa lirrasuli ku alka kiran Allah ku alka kiran annabi amma idza da ku in ya kira ku ba in sun kira ku ba ka gane annabi wakilin Allah ne ba bukatar wani eh idza da aku in ya kira ku ba in sun kira ku ba sallallahu alaihi wasallam ah min amr dini da annahu sababul hayatul abadiyya domin kiran Allah da annabi to shine dalili na rayuwa na har abada duk abin da shi ne zaɗa aku limari ku in sun kira zuwa ga abin da zai raya ku na lamarin addini domin abin da zai raya ku na lamarin addini shi ne dalili na rayuwa ta har abada wa ana mun ku sani anna la yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah ba ke tsayawa kike tsara tsakanin mutum da zuciyarsa fala yasbiu an yu'min aw yakfur illa bi iradati mutum bai iya yin imani ko ya kafirci sai da iradar Allah sai da irada ka san irada da mashi'a daban irada da mashi'a daban shi ita irada takan sauka akan abu wato misali duk abin da za ka yi ko motsi ɗaya yanzu haka sai Allah ya da kake shi eh sai Allah ya da kake shi duk abin da kai da na ma biyayyar da na saɓon sai Allah ya da kake yi ko amma haka dawo in shi ne irada ɗin amma an dawo akan mashi'a kuma Allah bai cewa aje ai kafirci Allah bai cewa ka shagiya Allah bai cewa kake sallah inna Allah la ya'muru bil fahsha ko kuma la yarla ne ne yi ibadahi kufur Allah baya da kafirci ga bayan sa ko to kaga wannan irada takan sauka akan komai amma mashi'a ba ko irada to so da ka idan ka ga kafiri ya kafirci akwai irada din shi yasa suke cewa wai ai mu kafircin namu ma ai ai da sanin Allah eh da sanin Allah amma Allah ya ce ai nace Allah ya ce ai kafirci to ka gani kenan to haka irada kenan to ita irada tana saukan da komai eh dan kun ba irada ba abin da za a yi duk abin da gani da iradan Allah ake yi na'am na wanda yake nufi kenan a nan wurin wa lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharun kuma duka za a taru a gaban Allah ranar tashin kiyama yana cewa inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una dukkan mu za mu gaje kasa in ji Allah mu ne masu gadon kasa da abin da ke kan kasan kuma duk abin da ke bayan kasa za su koma wajen mu ne wa annahu ilayhi tusharun wa jaji ku za muku zakayya bi amalikum da ikum wa taqu fitnata ku ji tsoron fitina in asabarku idan ta same ku la tusibanna allazina zalamu minhu kafa ba za ta shafi ba za ta samu waɗanda suka yi zaluncin kaɗai ba su kaɗai a in ta zo gamewa take yi bal ta ummuhum wa ghayrahum za ta game su da wasu su ma an gane wa taquha dan haka ku ji tsoronta shi yasa hadisi manzo Allah yace inna inna inna inna fitna inna fitna naqiba la'ana Allahu man aiqazaha fitna bacci take yi tana nan kwance tana bacci amma Allah ya la'anci mai tada fitina to in ka tada fitina ba tun da za ta tsaya ba bacci take yi fa amma ka tado ta to Allah ya tsine ba kai da ka kado wannan fitinar don ba san da za ta tsaya ba shi yasa Allah ya ce ku ji tsoron fitina wanda in ta sauka ba wanda suka yi zalunci kaɗai za a za ta game ne a ga la yunafi wannan baya kore inda Allah ke cewa la tuzuru ma da tuzuru ukhra sa'alu ar-rasul sun tambayi manzon Allah suka ce ya rasulullahi an hulik wa fina salihun za a iya halaka mu alhali akwai mutanen kirki cikin mu qala na'am manzon ce kwarai kuwa idza kasara al-khubs idan wato ainihin mummunan aiki yayi goma to yuhlukuna wa yub'asuna ala niyyati duk za a halaka ku ba da amma kowa za a iya tada shi akan niyyar shi wanda yake da niyya ta kirki za a tada shi akan niyyar kirki amma dai in fitina ta zo za a iya halaka kowa to amma dai kowa za a tada shi akan niyyar shi na'am wa alamu ku sani anna allaha shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne liman halafahu ga wanda ya saba mashi واذكروا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون نعم واذكروا إذا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتحققكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون آه الله سبحانه وتعالى واذكروا قلتنا معا قلتنا إذا أنتم قليل دافكوا إن كدن فا مستضعفون في الأرض كنا روننا أبايا كفا أكثر مكة باكو يا جماعة قلتنا فا قلتنا da ni'imomin da muka yi muku ji Allah na imani da ba ku da yawa da kafin an yi ta haɗafa kuma nas har ma kuna jin tsoron kada kafirai su tauke ku ya ta haɗafa kuma na su tauke ku an yawo kuma ku fara da sur'a kuna jin tsoron kada kafirai su kame ku da gaggawa shine ya ta haɗafa kuma din kenan su tauke ku fa awa ku sai Allah ya taro ku zuwa Madina yace ku tazo ku bar kafiran ku koma Madina wa ayyadakum bi nasri ya karfafe ku kuma da taimakon sa a ranar yakin Badar ya haɗa ku da mala'iku wanda daga gomina ɗaya ba sannan Allah ya azurta ku da tsarkakan ganima ɗaya ba ta anan gana'i ya ba ku ganima mai yawa Allah ya maku haka la'allakum tashkuruna dan ku gode ma ni'imarsa na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
نعم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. آه وأنا آية دليل توكلتها akwai wani mutum da ake ce mashi abu lubaba gini munzir to mazala ya aike shi zuwa ga bani ƙuraiza da niyan cewa su tsaya akan hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su bani ƙuraiza to da yake sai ya haƙinci eh sai ya nuna cewa wannan hukunci na manzo Allah fa kisa ne sai musu haka ya nuna da suka shawarce shi shi da ya gani sai masa haka kawai in sun bi wannan hukuncin na manzana to akwai maganin kisa ba sai kafin ya dawo sai a kiri ya bayyana yana dawowa kuma sai da kansa sai ya nadama ya je da kansa ya ɗaura kansa ya ce shi ya tabbatar da ya hanci Allah ya hanci Allah kuma babu wanda ya isa kwance shi sai Allah ya ya yi wahayi cewa an karɓa tubanka to sannan ne zai fita daga wannan ƙangi din to ku lokacin da aka karɓi tubansa aka saukar da aya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya je kwance shi ba sai da Fatima ta kwance sai sai ce mata a'a shi yayi rantsuwa in ba manzo Allah ba ba wanda yake kwance daga cikin wannan tsangin sai aka ce mata ai wannan diyar manzo Allah ne jinin sa ne jikin sa ne yake magana nan jikin manzo Allah ne to da aka yi ta taje ta kwance ta kokkwance shi akan da ya daura kansa saboda Allah ya karɓa tubansa Allah ya ce ya karɓa tubansa an riga an yarda da shi an dawo da shi an karɓa tuban shi akan haƙincin da ya yi to shine dalilin saukar wannan aya kira Allah ya ce ya yi zina amin la ta kunu Allah ku daina haƙincin Allah ba war rasul da manzon Allah wa ta kunu amanatuku sannan ku haƙinci amanar da aka ba ku ma'atunintu abin da aka amince muku min addini na addini wa antum ta'lamuna alhali kun san wannan abin wato kun san haƙinci ne kuma ku je ku yi ka gane ko shi ne Allah yake wa alamu ku sani annama amwalukum dukiyarku wa auladukum da ƴaƴanku fitna fitina ne yayi da dukiya da ƴaƴa fitina ne a lahira shi an je lahira za ka gane ƴaƴa da dukiya fitina ne yasa mu zo nan sun sanar yake cewa idza mata ibnu adam in qada'a amaluhu illa min salati da dan adam ya mutu shikenan komai nashi ba shi da daya ayyukansa duka sun kare sai abu guda uku min salati sadaka tijariya wato sadaka da ya mai gudana ya gina rijiya ne ya ya yi bohol ne ya dasa itaciya ne ya gina makaranta ne ya gina masallaci ne ya ba da inji ne ana shan wuta a masallaci duk wannan shi ake ce masa sadaka tijariya to ko da ya mutu ya je abun yana ta zai ta gani fayil ɗinsa na zuwa au ilmi min tafa'u bihi ba'da ko kuma ilimi mai amfani da za a rika ya karantar da ilimi waɗanda ya karantar su ma suna karantarwa a bayansa to za a dinga kai mai kame shotinsa fasantar zai ta isan mashi yana yana yana kabari amma fasantar na zuwa sannan awwalatin fayil ko ɗanin kirki ya daɓu da hu ba da hu wanda zai mai addu'a bayan ya wuce eh ɗa na kirki wanda zai rika mai addu'a kar ka ce in ubanka ya mutu shi kenan ka huta ba shi kenan ka gama da shi lafiya ba ka gama lafiya ba eh shi kana mai addu'a eh kullum kai sallah akalla ko da kulhu lahu ɗaya ne ka jefa mai zai ga alat yace Allah ga ga shi na ba wani wallahi zai ga alat a zuwa ce sai ga alat daga ina shi ka ɗanka wani ce jiho to kai ma ka ga duk inda ka fuskanta sai ka ga anan ba to inda ji ne ka je akwai anan in ka je bai ku za ga anan ko kusa za ga anan amma waye gari ka ki ba babanka da ya mutu kul wallahu qaba daya to ka je bai ka dawo haka nan eh kuma ka je kusa ka dawo arzikin da ran nan shi ma Allah bai bai baka shi baka ce baka ce arzikin ran nan to da ka dan babanka ya mutu ba wai ka gama biyayya ba ka rika mai addu'a kullum ya rika gani to ka zama ɗa na kirki kenan eh kana mai addu'a yana gani domin duk ranar litini kamar da annabi ya ce da duk ranar alhamis rayukan matattu akan aiko da su gidajen kowa ba jiki ba ba wannan gangan jikin ba don suna alamul barza ba wannan jikin ke amfani ba sai dai rayukan suke yawo to kowa za a ɗauko ruhinsa a dawo da shi gidansa ranar mandi da ranar alhamis daren talata da daren juma'a sai su rika wato dubawa kowa sai zo gida wani ya zo gidansa zai koma yana kuka ne saboda da can da yayi an samu akasi an bata lamari sai ga abubuwan da ake ba daɗi wani kuma in ya zo gidansa sai ga haske ya dadu yadda ya bar wurin ma abu ya canza an ci gaba na ta aiki alheri sai ta jin daɗi ya koma yana jin daɗi wannan haka Allah yake ma duk rayuka suna zuwa gidajensu ana nuna musu saboda haka kar ku gaje gidajen matattu iyayenku kuma ku zo ku ta amanar su ku ta amanar su ba ku aikin alhairi da suka bari ana yi ku bata ku kuma ba ku yi haka kun ci amana wani suka zo ba za su ji daɗi ba saboda haka wato uba in ya tafi ana yin addu'a ana kulawa da addu'a ga iyaye abin da manzo Allah sun sani ya ce kenan ana kulawa da da addu'a ga iyaye na'am يا الذين آمنوا لا تهونوا الله ورسوله وتهونوا أمانتكم wa antum ta'lamu anna anna ma amwalukum wa auladukum fitna ku sani da dukiyarku da yayanku fitna ne dukiya idan aka je lahira wato bincike kawai ya isa bincike aka fara ma bincike ya aka yi kamar da abu kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza to kafin a ce haka talakawa duk sun riga sun shirya aljanna eh sai sa mu ba mai ce kana kamin kini ya tafi wuta to karambanin shi yayi goba karambani yayi mai goba me ka ci na wani baka da kofishi kawai da baka da kuma aje lahira a saka wuta eh ka sha wuya nan ka sha wuya can sai karambanin ka yayi goba manzo Allah da da je Isra'ila da Miraji aka nuna mai wuta sai ga akaru ahluha annisa ya ga mafi yawan mutanen wuta mata ne shi ne ke tambayar jibrilu ya ce me yasa mata suka fi yawa a nan ya ce saboda karancin biyayya ga mazajensu saboda zinare da azurfa shi ya shagaltar da su suka daina ma mazajensu biyayya mata duniya kawai ta dame su to da haka shi yasa suka fi yawa a wuta sai mu zala ya ce to nan kuma aljanna talakawa sun fi yawa sai ce saboda ba su da tishi ba bincike da yawa ba bincike da yawa eh yanzu koda koda babban titi ne da ake hawa ana kare motoci su BIO ran kanti wane ne wane ne suna karewa an sa an sa ne ne ake kire gate ana ana ana bincike eh lala ke mutu ya zo da kan keken shi ba mashin ba ai suna fara mashin yanzu da sun gane ma zuwa shi ma sai samu kuɗi akan wani mashin akan wata motoci amma dai ka to da nan keken kai ne kiris kiris kiris ka ka kana wuce mana ka ka ga meru da mana wasu sai eh wanda yazo dan keken shi na ƙara dan ce malam wuce da Allah ko kuma ka to a ƙasa ko kallon ka ba su yi eh dai kai ne ka ce sanin kuna yake jewa amma ba damu da kai ba to abin haka yake amma in ka zo da babban mota za ka tsaya mana ha ka ɗan yi bincike ko ana ɗan neman biye da za a wannan kuma binciken su ba daɗi duk da ma'aikaci zai bincike ka ko kana da ko min kirkin ka sai ya gano sai ya gano wani wani ce wani ya tsaye da wani mai mota yana duba yana duba lafiya ce gashi ina kaza gashi ina kaza gashi ina komai normally sai dawo ta baya sai ce fashin da kai baka je na kama yace yace na kama ka wannan fashin din wrong park ko bincike ba kyau man huci ba nukita wa man nukita usiba ya ka nan ce duk wanda da za sa inda za sa kayan ka a cikin ka shiga uku wallahi sai an kama ka masu binciken duniya kenan yanzu ko ko wali ne kai zo turo ma bi IO na nan gari a ce je je gidanka wallahi sai an kama ka ko wali ka ne wali ko ko wali ne wallahi ne je gidan sai dai ya kale ka kawai amma sai ya san yadda zai kama ka da ne sai kale ka kawai to Allah ya kiyaye mu da bincike da na duniyar da na lahirar kuma Allah ya kiyaye to dukiya da yaya fitina eh yasa can wata sura Allah ke cewa la la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah eh ya kuma su imani kar ku bari dukiyarku da ƴaƴanku su shagaltar da ku daga barin zikirin Allah an kira sallah ka tsaya kana da dukiya kana kallon kuɗin ka shagaltu da kasuwanci ka ki zuwa abin nan masallaci ko kuma ka shagaltu da ƴaƴanka ko kana da wani ɗa kana mai wasa ga kiran sallah ana yi ka shagaltu daga barin shi ce to fitina ne kar ku bari su shagaltar da ku su hana ku wato zikirin Allah wa anna Allah indahu ajrun azim sakamako mai girma yana wajen Allah wala tafawtuhu limra'at lahal wato kar ku yadda wannan wannan ajrun azimun ya tsere muku wato wajen kiyaye dukiya da ƴaƴa wa ziyadatu li ajlin kuma inda ake ana samun ha'inci saboda dukiya da ƴaƴa na wannan zan fi tabbata ne mu
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم قرآنا ويغفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم wannan aya tana nuna karɓar tuban shi wannan wannan mai laifi shi Abu Lubaba eh Ibn Munzir Allah ya ce ya ku masu imani in tattaqullaha idan kun ji tsoron Allah ya ji Allah kun furqana Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya in kun ji tsoron Allah za ku gane gaskiya ku gane ƙarya eh bainakum wa baina ma takabuna kuma Allah zai sanya muku rarrabewa tsakaninku da abin da kuke tsoro fatan dole ku samu tsira sannan wani kaddar anku sayyi'atiku Allah zai kankare muku miyagun laifinku wa yaghfir lakum sannan Allah ya muku gafarin zunubanku wallahu dhul fadl azim Allah ma'abucin fadala ne mai girma wannan ma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka ja'ar Fatima sai sai da tuna Fatima Zahara bintu Rasulillah sai ta zo fa halarhu sai ta kwance shi sai ta warware igiyar sai ta kwance shi faƙali sai ce kuntu a ƙasamtu ni na yi rantsuwa Allah ya hulwa ni illan nabi ba wanda yake kwance ni a wannan wuri sai manzon Allah alar rasul sai manzon Allah ya ce to baka san wannan Fatima ba ce Fatimatu bil'atun minni ai tsokan jikina ne ta kwance ka ai yin ne manzon Allah ce ni din ne na kwance ka saboda me tsokan jikina ce ta kwance ka bil'atun minni faman faman agalaba ha agalaba ne ce duk wanda ya hausa da Fatima ni ya hausa da ni eh in ka in ka sa Fatima fushi to ni ne ka sa fushi in ka faranta ta ka faranta ni aka yi zuwa cikin sayyid Buhari ma ko kitabul manaqi eh zikr ashar ashar nabi eh irin su Abu al-Ashi ibn Rabi to kaga sai da Fatima ita ta zo ta warware shi aka nuna an karɓa tubarsa na'am وإذ يمكر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين آه إتبع ولنا آية wato dalilin saukarta kafirin makka ne suka yi shawara a darun nadawa darun nadawa wani gida ne majali wani wata majalisar suke da suke da suke shawarwari na sharri in sun tashi suna wurin darun nadawa to sai suka zo suka taru suna shawara wannan yaro da ya dame mu a garin makka ya kamata mu kullo mai ne ana ta ba da shawara wanda ya kawo haske wanda ya kawo haske sai sai ga wani dattijo yana tafiya duke duke duke duke duke to dama sun sa sun sa wato security a gidan duk wanda ya zo kar a bari ya shiga nan sai ya zo ya ce a buɗe min koba a kai kai malam sun ce kar a bari wani ya shiga ya ce a'a ni ina ɗaya daga cikin wanda zai ba da gudunmuwa a wannan zaman ko ka san ban ko kana ganin ban san abin da ake ba an zauna akan Muhammadu ne yadda za a yi shi ni kuma daga najadu nake ni daga najadu nake ya za karka yadda ake ma tsohon najadu wallahi tsohon najadu shi ɗan ya ce shi daga najadu yake ya zo ya bada gudunmuwa sai ka gaya musu ka ce dattijo ne daga najadu ya ya bari ya ce ato a ce shigo a ce shigo yana shigowa aka ba shi wurin zama sai ji suna suna shawara wannan ya ce a yi kaza wannan ya ce kai yaro shawara ka ba ta yi ba zauna wani ya ɗauka ta kai ma yaro sai zauna wannan shawara ba sai ba wanda ya bada shawara sai ce zauna shi ke nan sai ce ta duk ku saurara ku saurare abin da ya kamata ku yi su waɗannan ƙabila na ku na laraba da kuke da shi bani wane bani wane bani fulan bani fulan bani fulan ku tsinto ko da mutum uku uku uku cikin su masu ƙarfi ku ba su ta kubba su je baki ɗaya za su haɗu su kashe Muhammadu baki ɗaya baki ɗaya kar a rasa wani a cikinsu waɗannan duk wannan adadin yawan wannan ƙabilun da kuke da su na larabawa na ƙuraitawa haka za ku yi a tsanci uku uku uku uku ta kowane sai a haɗu sauran jihar kashe shi ba wasu ɓangare da za su nemi biya wajen an gama kenan wannan shine shawara mai kyau ka ce to an yadda an yadda an sa hannu yake mai to shi ne Allah nan ya sanar da manzon Allah Jibril ya zo ya ce to ga ta shawara lokacin fita dama ce da bakar kullum addu'a yake Allah ka kawo ranar da za mu fita tare da manzon Allah Allah ka kawo mana ranar fita to sai da ranar fita ta zo sannan manzon Allah Allah ya ce mashi kai da Abubakar ku fita gari ku bar gari to lokacin za su bar gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira Aliyu sai kwantar da sai na aliyu a shimfiɗarsa ya ɗauko mayafinsa sai ɗora ma aliyu shi kuma sai ya fito lokacin da ya fito har sun zo da makamai sun yi aranjin a ƙofar gidan annabi wasu sun tsaya nan wasu sun tsaya nan ana jiran ya fito kawai a gama aiki to can jibril ya riga ya gaya mai saboda haka manzo Allah sai ɗebo ƙasa a hannun shi yana fitowa sai ya fara watsa musu dan Allah min bayna adiyin siddan wani karfin su da fa dake na hu fa hu yana watsawa ya watsa nan ya watsa nan ya watsa nan ya watsa to duk wanda kasar nan ta saba su ne aka kashe a yakin badar eh duk aka yana watsa musu kasa sai bacci eh duk wanda kasa ta ce shikenan eh saboda wannan to sai da ya fita sun fita da ni sai sai Abubakar sannan sai suka bude ido na ga kamar ya wuce ba to kai ya kai ne to kai ma kan me kake yi suka yi ta zargin kansu manzo Allah kuma ya riga ya riga ya wuce to wannan shine dalilin abin da ya sa wa farkon hijira kenan barin barin barin barin barin Makka to lokacin kuma da manzo Allah ya bar gari Allah ya ce manzo Allah ya ce Allah ka shaida wannan garin na fi son na fi son da kowane gari a duniya ana yau ga mutane na sun kore ni nan aka haifi iyaye na da kakanni na Allah ka shaida wannan gari na zai Allah ka canza min garin da yake wannan Allah ya ce za mu ba shi ne aka bashi Madina da sunan garin ya tariba ya koma ɗaiba da manzo Allah ya je sai ya koma Madinatul Rasul ya zama ya fi kowane gari daraja ka jaraba an Allah ya kai ka Madina wata rana rigar da ka je da ita Madina wadda ma baka fito da ita baka ma ka ba tana cikin jakarka kar ka hito da ita tana cikin jaka kai ka je Madina wallahi alazim in ka dawo Najeriya an kai to da ita kaji tana kamshi daban eh mu mun jarfa mun ga wannan sosai eh rigar na cikin jaka fa baka fito da ita ba fa amma dai ta je Madina rigar to ka dawo Najeriya shi ka bude ka fito da ita zaka ji kamshin Madina saboda zaman annabi a gari kuma duk duniya can ne kaɗai ake ganin aljanna can ne ake shiga aljanna a duniya eh in ji manzon Allah ma baina baiti wa minbari rawatan min riyal janna yace daga gidana zuwa minbari na in ka shiga wajen nan don sayin aljanna ne to da haka wajen ma an yi wani dan karamin gate haka sai aka rubuta wannan hadisin da annabi a cikin jaddar da kara wani hannu ba bai da baiti wa mimbari rawlatin mir don ka shiga wajen kana shiga wajen ka shiga aljanna yanzu ka ga yadda ake ma rubutun wajen za ga mutum na nafila ka ga mutum wajen guda biyar bayan sa suna suna jira in ya in ya tashi wannan ya zo in wannan ya tashi wannan ya zo haka suke haka ake ba a yarda ka zauna zaman awa ɗaya wurin saboda jama'a sun oba kowa na jiran ka a baya sauri ka gama nafila shi ma ya zo ya samu aljanna a duniya to kaji to wannan shi ne dalilin fita garin makka Allah ya ce wa idiyar kudu duka ladina kafaru tuna lokacin da wanda suka yi kafirci suka shirya ma bakin su ya rasu Allah a da taba ulil mushawara wato sun sun haɗu domin shawara fi sha'alika bidarin nadawa can darun nadawa li yusbituka wai su yaka ne dan suna so su daddaure ka yusufuka wa yusufuka aw yaqtulu ko kuma ta kace ka kullum kitlan rajulun wahidin kuma dukkan su ma kisan mutum daya kamar da aka ba shawara aw yukurju ka ko kuma su kore ka daga gari su fitar da kai daga gari wa yamkuruna suka ta shige da makirci da kai amma wa yankurulla Allah shine zai sakan ka musu da me da makircin da suke shiryawa bisa da Amurka Allah zai gyara lamarin yana fari ne kamata ma dabbaru eh Allah zai wahayi gare ka da abin da suke shiryawa wa amaraka bil huruj kuma Allah zai umurce ka da fita wallahu khairul makirin Allah shine fiyayyen masani akan makirci lokaci to alhamdulillah an nuna min lokaci yayi sadaka Allahu alazim kurakurai da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yafe mana a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah kiyaye mu kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah kiyaye kasar mu ya zauna da ita lafiya iyayen mu malaman mu shanan mu Allah saka musu da alheri Allah jaddada musu rahama wanda ya dauke nauyin wannan karatu Allah ya saka masa da alheri ya biya bukatunsa gidan rediyon Allah ya kara daukaka ma'aikatan duka Allah ya biya bukatunsu sannan wayanda suke ta hidima a cikin wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri ya biya bukatunsu masu sauraron wannan karatu da mu da su duka Allah ya amfana da mu barka nabi sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين